Ana kun ga burin shi cikin shi ne. Mhm. Nawa daidai ina ne za zai? Jam'un nafsin da ɗalibar tarar. Ranar na sha shidda a tsakiya shi ne. وكان مرة يزن العربي في التخليف صندوق واعلم أن ذكر مختصرات أو بسم الله الرحمن الرحيم yace wa alamu ka sani an da zikirar muhtasarat ambatan littattafai wanda suke takaitattu wanda sun takaice ilimi fal mutawwala sannan wanda suke masu tsawo manya manya allati yu'assasu alaiha talab wanda akan su ake ake yin fandashin kin neman ilimi wattalaki da kuma ɗaukan ilimi ladal mashayikh wajen malamai takhtalifu galiban suna sha bambam galibi min kudurin ila kudur daga wani yanki zuwa wani yanki bi ikhtilafil mazahibi sha bambamkin mazhabobi in ka je saudiya littattafan da ake sa a fiqhu ayi kaza ayi kaza ayi kaza ba ɗaya bane anan daga nan ka je masar ba ɗaya bane saboda kowanne can hanafiya can hanbaliya can malikiya wa ma na sha alaihi wa lama'u zalikal futur da ma kuma abinda malaman wannan yankin suka tashi akan shi min itiqani hazal muktasar da kwarewa akan wannan muktasar din wa tamarrusu fihi da kuma mumarasa cikin shi duna gairi banda wani shi wal hal huna takhtalif min dalibin ila akhar yace nan hali yana sha bambam daga wani dalibin ilimi zuwa ga wani bi ikhtilafil qariha wal fuhum daidai gwargwadon sabanin fahimta da kuma kaifin hankali wa quwwatul isti'dad da kuma ƙarhin shiri wa da'afihi da raunin shi wa burudi fi zihni da kuma tabshin kwakwalwa wa tawqadihi da kuma kunnuwar kwakwalwa wa kad kana talabu fi na ce hakika neman ilimi a yankin mu ya kasance ba da marhalatul katatib bayan marhala ta karatun zauri wal akhz bi hibzil qur'an bayan an dauki harrace qur'ani mai girma ya murbi marahilin salasin yana bin marhaloli guda uku ladal mashayikhi wajen malamai fil durusul masajid wajen masallatai lil mubtadi'ina ga wanda farawa ne suke summal mutawassilina sannan wanda suke yan tsaka tsakiya summal mutamakkinina sannan sai wanda sun tabbata sun kahu a cikin ilimi fa fi tauhidi a cikin tauhidi suna daukan salatul usulu adillata al usulu salasa wa adillatu sai al qawaidul arba'a ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد أربعتها لشيخ محمد بن عبد الوهاب دكانسو haza fi tauhidul ibada duka wannan cikin tauhidin ibada wa fi tauhidul asma'i was sifat cikin tauhidin asma'i was sifat sai al aqidal wasidiyya summa al hamawiyya summa al tadmuriyya salatu li shaykh al islam ibn taymiya dukkan su na shaykh al islam ibn taymiya ne rahimahullahu ta'ala wa tahawiyya ma ashariyya sannan sai aqidat tahawiyya da sharhinta wannan kuma tsarin da suke da akan tauhidi kenan mu anan gurin galibi a karatun zaure babu tsarin sa littattafai na tauhidi kawai bakin fike wannan da lugga da sauran bayan karatun ƙur'ani su ne galibi aka yi baƙari wannan kuma sai sa ake ta samun tangarɗa da kurakurai abin da ya shahi tauhidi abubuwa da dama na tauhidi sai ya zama na kaga babban malami yana inkarin su don saboda a tsarin karatun zaure babu su mu a nan wajajen babu tsarin sa littattafan tauhidi ba wanda ya gama da karatun zamani bai fahimce su su kuma dukansu bai wuce ba kawai takaitawa da kan wannan ɗan tauhidin na cikin ƙawa'idi da tauhidin na kuma fi galibi da yake mai shi ya abin ga in shi a rashada ta can ƙarshen ƙawa'idi ya yi bayanin cewa take suke mata a rashada yawa aka hikewa sanin Allah ba ita kuma cike take da kurakuran tauhidi ba tauhidi ba ne na wannan tauhidi ne kamar wanda ake kalmar la ina ma'anar la la khaliqa wala ma'budu wala razika wala duka wannan bai da asali bai da tushe asalin magana haka ce la khaliqa wala razika amma nan ba shi bane ma'anar la ilaha illallah da kurakurai da dama a ciki a can gurin ƙarshe inda yake kawowa ya ci karo da tauhidi ma cewa la fauka wala ta hata Allah bai sama bai kasa bai ciki bai waje bai kaza duka wannan ba a ma Allah su a shiga cikin wannan cikin sha'anin Allah a rika wannan abubuwan gabaki daya wafin nahawi a cikin nahawu al'ajurumiya shi yasa galibi ga wannan abubuwan duka da ake ta fama da su ake ta matsalolinsu na sihirce-sihircen wannan da abubuwa na lakani su asali ba su ɗauka su ba ma cewa sihiri ne in shekara nawa zaka yi kana gaya musu ba su ɗauka su ba sihiri ne don a karatun zaure ba a karanta tauhidi amma asali kuma wannan abubuwa ne su abun tunƙaho ne ma a ce malami ya kai ya kawo yana da ruhannai yana da manyan shaidanin shi wanda suke biya mishi bukata yana da manyan laƙanna wanda tsahi ne wannan su ba amma ba kowa ma sai wanda ya kasance mai biyayya mai ladabi cikin ɗalibai wanda kuma alhali tsahi ne da daman su zai kasance biyan bukatu ne kawai sun gan shi ayoyi na Qur'ani aka juya aka wulakanta aka rubuta yasin da kaza a rubuta kaza da kaza su a zahirin ganin su Qur'ani ne to amma shaidani ne aljani ne yasa amma Qur'anin wannan wulakancin sai ya biya bukata shaidani ne ya sa ama ƙur'ani wannan wulaƙani su kuma sun ɗauke shi a laƙani kawai laƙani suka ɗauke shi suna yi wani ya sani da aljanin yake mu'amala wani bai sani ba kawai dai yayi wannan rubutun yayi in yayi kuma wannan aljanin da ya sa yayi umarni ko kakannin shi suka yi umarni da a yi wannan wulaƙanci ga ƙur'ani in aka yi su kuma sai su je su biya buƙatar wannan su wani bugo su wani layazana da sauransu duka wannan abubuwan ne sihirce-sihircen ba komai ba ne kawai mujarradin shaidanin da aka biya ma wajen bukata in an je bugun mutum ya zaburo ya tsare ko da yaushe yana nan aljani ne kawai wafin nahawu a cikin duka wannan ya kashi rashin karantar tauhidi wafin nahawu a cikin nahawu al'ajurumi ana yana haɗin tsarin da suke so a can saudiya da wajajen su a cikin nahawu suna hara da ajurumiya summa mulhatul irab sannan mulhatul irab wanda nan wajen ma galibi haka ne lil hariri ta imam al hariri mai mukama shi yake da mulhatul irab ثم قدر الندى sannan قدر الندى لابن هشام من ابن هشام وألفية بن مالك sannan ألفية بن مالك تعالى da sharhin ta na ibn akil وفي الحديث a cikin hadisi al 40 da nawa 40 hadisi na nawawi ثم عمدة الأحكام sannan عمدة الأحكام للمقدسي ya ga nan a farko in mu nan wajen ne sai a ce da wannan 50 hadisi ake fara tunda galibi yara a makaranta shi ake fara mu ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام sannan daga umda sai بلوغ المرام na ibn hajar ne wal muntaka lil majd ibn taymiya da al muntaka rahimahumullahu ta'ala fa dukhul fi qira'ati al ummati sitta wa ghairi hasanan bayan su sai shiga manya manyan littattafai kutubu sitta da sauransu wa fil mustala cikin mustala wal hadith nukhbatul fikr na ibn hajar al alfiyat al iraqi rahimahullahu ta'ala shi ma wannan ilimin mustala galibi munan wajen a cikin karatun zaure ba a yin shi me yasa sai zamana ana da naƙasu wajen fahimtar hadisi duk lokacin da ya zama na mutum yana karanta hadisi kamar matani wannan kayi arba'una nawawiya kayi umdatul ahkam kayi bulugul maram kayi sauransu su riyadu salihin su bukhari su muslim dukkan su wannan in ka yi su matani ne na hadisai ba su sa ka san menene ta'amuli na kamata da hadisai sai an yi mustalahul hadisi duka wancan kawai matani ne amma mustalahul hadisi shi yake baka damar sanin me ya kamata ka yi su da kashe-kashen hadisai da nau'ikan su da muktalaful hadisi da sauransu duka wannan shi yake sa to inda matukar babu su sai zama na kaga ana tama hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam muguwar fahimta wanda shi ya kawo mu wannan matsalar wa fil fiqh masala a cikin fiqh misali adabul mashi ila salah wanda su suke yi a can adabul mashi ila salah na abul wahab sun mazadul mustaqni na al-hijazi al-imam al-hijawi رحمهم الله سنة أمدة الفقه ثم المغني لخلاف المذهبي ثم المغني لخلاف الآلي ثلاثة هالبون القدامى رحمه الله تعالى duka wannan nasu ne a can fiƙihun hambaliya ne amma mu a nan gurin abin da ake fara a kawaidi a hadari shimaru iziya risala askari muktasar wannan duka na muktasarat ne takaitattu na mazhaba sannan kuma sai mudawwalat na mazhaba wanda wannan kuma ya sha bambam abin da mutum ya zaba su aljami'u li masailil mudawwana su at-tabsira da su igilil jawahiru samina fi mazhabi alim ahli al-madina na ibn shas da sauransu ga sanan da yawa manya manyan littattafan malikiya wa fi usulul fiqh a cikin usulul fiqh al-warqat akwai al-warqat na al-imam al-juwayni rahimahullah sannan rawdatul nadir na ibn qudama yanzu nan gurin a wajen fiqh kuma akwai kuskuren da ake samu a wajen masu bada karatu na nan wajen wanda asalin masalan sun yi karatu ne na zamani na zamani amma ba su yi ba karatu na zaure wajen malamai in sun hoto daga wata saudiya ko wani guri daban karatu in za su sama ɗalibai su ɗauko wancan fikihun na wancan wajen su ɗauko su rikai ba manya ba wanda na wani mazha na hambaliya ne daban na hambaliya ne ba daban ba namu ba ne kamar su zadar mustaqani su almukuni su almuguni ko da za a yi su da tattauna na fiqh amma ba namu bane ba na malikiya bane to in mutum ya kawo su ko a cikin majalis ko cikin majalis na karatu malami ya sa wa'azi ya sa wani littafi yana karantar da awamun nas ko yana karantar da jama'a ko yana karatu a cikin gidajen radiyo sai ɗauko wani littafin wanda mu ba na nan ba ne ba ba fiƙihu ba ne na malikiya yana kawo shi sai a ta jin baƙin abubuwa malaman sai ta jin baƙin abubuwa wanda su basu san da shi ba a ta rikici ana cewa aka yi wannan matsala ba haka ba take ga ta a hadari shimawu iziya mu ba haka muka karanta ba shi kuma na wani mazhabi ne ya ɗauko inda matsalar take masu su ɗalibai masu sauraro su da su je wajen kololuwa suka ɗauke kawai jin wannan ne suka yi su zo su ware kokowa da wanda shi sai a yi tarkicin da ba a san asalin shi ba inda asalin shi a ce ko da manyan littattafai ne zai ɗauko amma in na malikiya ne abin da yake nan su ne can zai ji sai dai ƙarin bayani kawai amma in ya ɗauko na wani mazhabi ko na hanafiya ko na hambaliya ko na shafi'iya to zai zama na yana kawo wasu bakin matsaloli wanda su malaman na nan ba haka suka sani ba kuma a ilimi ma ya saba ma tsari na ilimi ba a yin haka nan ka ɗauko mazhabin wani guri ka cakuɗa da yan wani guri ka karantar da su me yasa saboda in kuka yi haka nan ku malaman awamun nasu za ku rarraba ma kwakwalwa su rasa ina gurin kama a mi za su kama wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne wancan ya to ya zama yan ko ina su kayyade ga mazhabinsu ko da su yan saudiya kaga duk fatawar da su bada duk abin da suke suna iya kokarin cikin mazhabin hambaliya ne inda ba ya saba ma nasi sarihi ba ko abin da yake kiyaye wa fi usulul fiqh ya ce usulul fiqh al warqat na huwaini shi ma ga muna da namu na malikiya amma wani sai ya dauko wasu can na usulul fiqh ne na hambaliya kamar su al warqat wa wafil fara'id cikin gado kuma an rahabiya su ma a ya cikin gado rahabiya da sharinta wannan kuma da nan da can duka ɗaya ne gado bai da wani mazhabi wal fawaidul jalila wa fi tafsir a cikin tafsiri kuma tafsir ibn kasir rahimahullah ta'ala wanda mu nan ba shi bane yake tafsirin jalalain ne galibi wanda dai za a sa gaban malami a karanta wa fi usulut tafsir a cikin usulut tafsir al muqaddima ta shaykh al islam ibn taymiyyah rahimahullah wa fi sira asira مختصرها اختصار wannan sira مختصر السيرة na Abdul Wahhab asalin shi na Ibn Hisham da Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim babban littafi ne a sira Annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi lisan al-arabi a cikin harshe na Larabci kuma al-inaya bi ash'ariha kula da waƙe-waƙen Larabawa kal mu'allaqati sab'a kamar mu'allaqati sab'a waƙen jahiliya wanda suke asali su a nan gurin ana yin su ana fara da ƙananan littattafai kamar su zuhudu kamar su akai su ishiriniya su abin nan su ƙananan littattafai da su hamziya da sauransu har akai ga wannan littattafan al-mu'allaqat kahin duka wannan mu anan marhala ce ta ƙarshe kaiwa mu'allaqatu sab'a wal qira'a fil qamus da karanta qamus shi kuma karanta ne Fairuz Abadi rahimahullahu ta'ala wa haka zamin marahib dalil fi funun haka marhalolin neman ilimi suke cikin kowane fanni cikin kowane fanni wa kanu ma azalika ya akuzuna bi jawdil bi jardil mudawwalat kuma duk da wannan suna daukan tantance tsiraitar da manya manyan littattafai al mudawwalat misal kamar tarikh ibn jarir tarihin ibn jarir da ibn kasir da tafsirin su guda biyu wa yurkizuna kuma suna tarkizi akan kutub littattafan na shaykhul islam ibn taymiyyah da dalibin shi ibn al-qayyim da kutubu ayyumatu da'awa da fatawa hulasayum muharratin fil itiqad balle wanda an harrare su an tantance su cikin aqida وهكذا كانت الأوقات آمرة في الطلب هكا لو كنت طالب دس كسانشي cike suke da neman ilimi wa majalis ilmi da majalisi na ilimi fa ba'da salatil fajr bayan sallah al-fajr ila irtifa'i duha har zuwa rana ta dan dago summa takunu al-qailula sannan sai ayi qailula barcin rana qabila salati zuhr kahin sallah az-zuhr wa fi aqabi jami'i salawati as-salawati al-khams kahin sallah az-zuhr a wannan tsari ne kawai na wanda yake faɗa an kuma mutum a bisa tsarin shi sai bayan azahar in ya ga dama yake yi duka dai sunan shi kailula sunan shi kailula mafi aqabi jami'u salawatul khams da bayan kai kyale bayan ƙarshen kowane salloli ta uƙar durus ana kulla darasussuka wannan yana haɗin abin da suke a harami a ɗaukan ilimin majalisinsu na halka wa kanu fi adabin jammin suna cikin ladabi wanda yake mai tsawo wata ƙadirin bi izzati nafsin da kuma girmama juna da mutuncin kai mina ɗarfai ta kowane ɓangaren da malaman da ɗaliban alaman hajji salafu sali akan manhaji na magabata waliza adaraku shi yasa suka samu abin da suke nema wasara minhum fi idadil a'imma suka zama na cikin manyan malamai fil ilmi cikin ilimi jama'un gafir jama'a mai yawa alhamdulillah fa hal min audatin ila asalatul dalabi ce shin akwai masu koma zuwa ga asali na neman ilimi fi dirasatul mukhtasaratil mu'tamada wajen karanta takaitattun littattafai abin dogaro la alal muzakkirat ba akan muzakkiru ba wannan yana magana ga wanda suke karatun jami'a duka karatun jami'a muzakkirat wannan ba za su mai da mutum malami ba har abada matukar mutum ba karatu ya yi ba na zaure ya zauna gaban malamai ko a nan wajenmu ne ya karanci fikihu tun daga kasanta har sama ya karanci luga ya karanci nahawun a gaban malamai don wannan muzakira din ko jami'a ya har ya kare to zaka gani da na kasu ba karami ba jahili ne ko a hadari ba za a sa ba a gaban shi a karanta ko a hadari sai mutum ya yi shi na jami'a tun daga kasa har zuwa doktora amma in dai bai karatun zaure ba in ya taho ko a hadari bai ya koya maka ba to kuma ina malinta take duka bata lokaci ne na banza an da muzakkira din kawai ta kaice abubuwa ne sa hanya ce an sa ka hanya ce kuma ko a karatun jami'a an shaida maka cewa aza ka hanya ne ci gaba da karatu ka je ka nema wajen malamai dan a wannan dan lokacin ba a iya maida ka malami wa fi hibziha har da ce wannan mukhtasarat lal itimadu ala al fahmi fa hasab ba mutum ya dogara akan fahimta shi ba kadai hatta da Abdullahi fala hibza lahum wala fahama hai dalibai suka bata suka tozarta lokacin su ba har da ba fahimta gaba ɗaya kenan wa fi khuluwi tarkini min az-zagal wa shawa'ib wal kadr sayrun ala min hajj salafi yace idan mutum ya tahi fi khuluwi talqini ya wohintar da kanshi akan daukan malam ilimi wajen malamai min az-zagal wa shawa'ib akwai karkacewa da kuma kawo bakin abubuwa da gurbatattun abubuwa zai kasance wannan ya taya akan hanya wadda ba ta magabata na ƙari ba duk wanda ya kasance ba gaban malamai ya nemi ilimi ba to ka gan shi yana ta kawo abubuwa ko wa'azi yake ko me yake yana ta kawo abubuwa wanda malamai ba su san da su ba hafiz usman bin qawarzi yake cewa rahimahullahu ta'ala ya taji sahibul hadisi ila khamsin ma'abucin ilimin hadisi yana buƙatar abu biyar fa in udimat wahida idan aka rasa ɗaya fahiya naqasun ya samu naqasu ya hataju ila akalin jayyid yana buƙatar hankali lahiyayye wa dinin da riko da addini wa dabdin da kuma harda wa hazaqatan bi sana'a da ƙwarema sana'a shi ma'a amanatun tu'raf minhu tare da amana da za a san shi da ita wannan abubuwan guda biyar in an rasa ɗaya to yana cikin naqasu qultu sai nake cewa shine al-imam az-zahabi al'amana jizu'un min addini amana wani yanki ne na addini wadda dakhilun fil hizqi har da kuma tana cikin hazaka ita ma fallazi hadaji ilai da hafiz yakunu taqiyan yakunu taqiyan mai har da hadisi ana so ya kasance mai takawa ne zakiyan mai kaifin basira nahawiyan mai nahawu ne lugawiyan mai luga ne zakiyan kuma tsarkakke ne hayiyan mai tsananin kumya salafiyan mai bin tafarkin magabata ya kafihi an yakto bi yadaihi mi'atai mujallad ya wadatar mashi da hannun shi a ce ya rubuta mujallad 200 wa yuhassilu min ad-dawawin al-mu'tabara 500 mujallad ya samo daga cikin manya-manyan littattafai da ake kula da su wanda su ne littattafan hadisi a samu mujallad guda 500 wa Allah yaftar min dalabil ilmi ila mamati bi niyatin khalisa kuma ya ta neman ilimi har zuwa mutuwar shi da kyakkyawan niyya wa tawadu'un kaskantar da kai wa illa in ba haka ba zaka hada wannan abubuwa in ju zahabi fala ya ta'anna kai ba kan shi wahala matukar kace ilimin hadisi zaka nema sai ka hada wannan abubuwan in babu su to ka tabbatar da kaka ba kan ka wahala
in mutum ya zo wajen malami ya bar al'amarin shi ga malami shi ga shi nan abin a jere shi ne mai ishmawu ya haɗi ya san fahimta kowa matukar ya san ka malamin to ya san fahimta ka da hazaƙa ka ga littafin da ya dace da kai ya san cewa ga yadda kake ga yadda lamuranka suke in ya kasance masala wani mahardacin ƙur'ani ne wanda eh, fikihu bai yi zirhi ba bai yi nisa ba ya bata mafi sa shi cikin ulumul qur'an in ya kasance malamin fikihu ne ba mahardaci ba ne ya san dai abin da zai dace da fahimta ka da hazaka ka da kuma bukatar kwakwalwarka
Masha Allah. Wasu ko in ka duba katon littafin ka yi ka zaɓa ka ce shi kake so.
Mm, zari ne kawai zari ne wanda ba inda za a tafi Ka tashi ba ko Hmm.
wallahi.
gaugawa ce malamai suna cewa mana akhadha al-ilma jumla fatahu jumla duk wanda ya dauki ilimi jumla guda ce zari zai yi to ya rasa duka ilimi ba irin na arziki bane ka ce bari in kwaso da yawa dan in tara da wuri ka kwaso da yawa sai ka rasa gaba daya amma in ka bi shi a hankali da kadan kadan da kadan kadan wannan kadan kin shi yake baka damar sanin abin da yake gaban yanzu ba gashi ban a fikihu ne masala wanda ya ahadari yana shiga ishmaru wasu abubuwan dama ya san su sune ake maimaita daga ya je cikin izi- ya yi ishmawi daga ya je iziya ga sanan sune ake maimaita iziya daga ka je risala ga sanan diyawa su akwai su a iziya ka yi su kenan in ka zo baka bukata wani dogon bayani to in ya zama na ka je ga shugaban nasu muktasar matukar kayi na ƙasa mas'ala ana hudunta kawai sai dai ka buƙaci taujihin shi me yake nihi da magana shi amma ana warware ta zaka ga galibinta ka ganta a ƙasa an yi ta amma in ba kai ba na ƙasan nan gace ka ɗauko wancan to har abada ba ka fahimce shi ba. ya ɓata maka lokaci a yi ta yi a yi ta yi wani ma ya kasance shi ne sababin barin karatun ka ga kai akwai wahala gaba ɗaya shi kuma daga gare ka ne shi ne duk wanda ya riga ya ɗauko ka ɗauko abin da ya fi ƙwaƙwalwar mutane dai ka sa su tsana abin ba sun zo ba dan gani suke wahala ce kamar misalin yaro ne yana wata sai ko sefe ka ɗauko mathematics ta entroisium ka riga mishi ko fese ta entroisium ba ya zo ba hasa ma zai zai gama shirme ne aiki dan ƙwaƙwalwar shi bata kai inda zai fahimce ta ba Wani yanzu kamar abin da na fahimta. Da dangane da ku aka jero kin wannan. Daga littafi kaza zuwa littafi kaza daga littafi kaza zuwa littafi kaza. Ashe kai kanka ɗalibin zaɓin ba naka bane.
a ba naka bane ba mana ina Shi ya san ba naka bane abin da zai ce maka kai shi ne yanzu abin da na fahimta kowane ilimin an tsara shi cewa daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza an kace na boko na tura ma sun tsara abinsa balle na addini wanda kahin a ina su aka yi shi kowane da mataki matakin shi da hawa hawan shi matukar ka saba ma wannan tsarin kamar yadda mai talimi ai ya faɗi a cikin muqaddima yake cewa alama ra'aitu yayin da na gani kasiran min tullabil ilmi diyawa cikin ɗaliban ilimi yastahiduna fil ilmi suna kokari cikin neman ilimi wala hasuluna da busa samun ilimin me yasa yace lima annahum akhdau tariqan sun kauce ma hanyar neman ilimi yace kullu man akhda tariqan dalla duk wanda ya kauce ma hanya to ya bace wa man dalla duk wanda ya bace ko fala yana da maqsud ba ya samu abun neman shi ba kalla abu jalla karami ne ko babba ka zo wajen masanin abin nan ya ce maka wane in kaza kake nema ga hanyar da zaka ka same shi ka yi watsi da ita ka kirkiro ta ka har abada ba ka same shi ba kuma shi ka yarda cewa shi ya san wannan abin ya same shi matsala ya ce maka ga hanyar da zaka bi ka samu kuma ka yi watsi ka ga ko gauga kake barka duka gauga ce mu yanzu take kai ɗaliban ilimi ne wannan sai mutum ya zo da littafi babba wanda na kasan komai bai sani a cikinsu ba sai a yi ta bashi a yi ta bashi kuma ya zama na ɓata lokaci ya ɓata maka lokaci ya ɓata ma kanshi kuma a watse a banza a tutar babu sai nan ne mudur bangane da aka ce wasu jama'a nisa annabi sallallahu alaihi wasallam fi gairati alaihi yake da hunna sa rabu in kalabin da aka ce umar yayi muwafaka gurare guda uku a cikin tafiya eh to rai shine nan ni bangane wasu jama'a nisa kana matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗu filgayarta alaihi wajen kishi da suke a kan shi to a nan gurin sai yauwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam umar ya ce in kun sake in ka sake su Allah zai musanya maka da wanda suka yi Kiran sunan baban shi ne ban gane ba. Baban hakku ba za ku biliyati minas.
mm hakul zaki kankare tohi A a cikin kankare tohi daga masallaci ma'ana in ka yi tohi ka sa hannu ka kankare shi
na sha Allah. To Allah ya sa da alhamdulillah